بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمك مغنى daren juma'a ne da ya daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na ashirin daga cikin jeren jiya karatuttukan littafin tadwinus sunna wallafar babban malami profesan hadisi da sunna malam matsar azzaharani Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi akwai tuntuɓan harshe da ya faru dangane da jeren giyar ko lissafin jeren giyar kasusuwa kamar yadda kake saurare kake gani wannan kasar shine na ashirin kaset ɗin jiya shine na sha tara sannan kaset ɗin da yake kafin shi shine na sha takwas amma kuskure ya faru a jiya sai aka sake maimaita cewa kasar na sha takwas madadin na sha tara haka kasar da ya gabata wanda ya daidai da ashirin ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu ya kuma sake daidai da ashirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan kasar na sha tara ne ba na sha takwas ba don haka a kula da wannan kuskure sai ainihin a gyara hakikanin al'amari wannan ya faru ne sakamakon yadda su masu rubutawar suka rubuta haka na karanta abin da suka ainihin rubuta don haka hujja da ne a cikin wannan kaset na ce a koma a saurari kaset na sha bakwai a ina nufin a saurari kaset na sha takwas kenan wanda shi ne ya kamata ya kasance kafin na jiya din wanda shi na jiya shine na sha tara allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da ainihin malam matsar azzahrani ya fara tattauna mana matsala dangane da irin mummunar mu'amala da 'yan bid'a suke wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga waɗanda kai tsaye ba su yadda da ainihin sunna ba ba su yadda da hadisi ba waɗannan su ne ake kira 'yan ƙalaƙato gaba ɗaya ba sa son su ji an ce musu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko kuma gashi a cikin hadisi har ma sai su ɗauko aya alƙur'ani sai su ce bayan Allah yana cewa fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna wani hadisi kuma za su yi imani da shi bayan Allah da ayoyin shi to kaga kalmar hadisi anan da ta zo ba tana nufin hadisi na ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-mustalah alaihi inda ulama'il usul wanda malaman ilimin usul in suka ce qur'ani sai su ce hadisi to a wannan aya kalma hadisi tana nufin zance zancen kuma da take nufi shine alqur'anin ne fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna bayan Allah bayan Allah wato bayan zancen Allah shine alqur'ani da shi kanshi Allah da kuma ayoyin shi to anan kenan abubuwa guda uku sun zo abu na farko fa bi ayyi hadisin a nan abin da ake nufi da hadis zance shine alkur'ani wace magana za su yi imani da ita bayan magana Allah da shi kanshi Allah da ayoyin Allah da yake nuna a nan ayoyi kuma ba na alkur'ani ba a mu'jizoji da yake nunawa to bayan su menene kuma mutane za su yi imani da na ka kalmar hadisi a ƙarƙashin wannan aya ko misƙala zarratin ba ta nufin hadis annabawi al-mustala alaihi inda ulama'il usul amma abin da take nufi shine zancen Allah wato alkur'ani waɗannan mutane 'yan ƙato kamar yadda muka fara tattaunawa a jiya malam matarus zaharani ya ce babu shakka malamai sun rubuta littattafai masu ɗimbin yawa wajen ainihin yi musu raddi musamman a ainihin waɗannan zamunna daga cikin raddi ƙayyami a kansu ga littafin alhadisu hujjatun bi nafsihi fil aqaid wal ahkam na malam nasiruddin al-albani wannan ainihin wato littafi abin da yake cewa shine hadisi shi da kanshi hujja ce a wajen aƙidoji da kuma wajen hukunce-hukunce na ainihin wato fiƙihu haram halal sunna makaruhi da makamantansu ma'ana ko da abu bai taba zuwa ko kaɗan babu ishara ko kaɗan akan shi a ƙur'ani ga misali idan wannan abin ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne a ɗauke shi domin hadisi a wannan yanayin ba ƙani ne ga alƙur'ani ba ba ƙasa yake da alƙur'ani ba a wajen girman daraja shine ainihin ƙur'ani yake ya fi hadisi daraja amma a wajen gogayya ta ƙarfin kafa hujja to kamar yadda ƙur'ani hujja ce mai zaman kanshi haka hadisi ma hujja ne mai zaman kanshi ba su da bambanci a nan to a ƙarƙashin nan ne malamin ya littafin nan yake tattaunawa cewa kamar yadda a matsalolin aƙida da matsalolin hukunce-hukunce za a ɗauko alƙur'ani a hujja da su to haka hadisi ma in ya zo da wata ƙabiya ta ainihin wato game da siffa Allah ko wasu abubuwa da suka shafi tauhidi ko aƙida ko halal ko haram to wajibi ne a ɗauka gashi alhadisu hujjatun bi nafsi fil aqaidi wal ahkam na fata an gane to Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace saniyan nau'i na biyu na inkarin sunna na musun sunna da fada da sunna da ire-iren waɗannan mutane suke yi shine raddu khabaril ahad tunkuɗa hadisi ahad shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan muka dubi yadda yake isa zuwa ga al'ummar kowace zamani in ka cire sahabbai in ka cire sahabbai to hadisi kan isa gare su ta ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai wannan hadisi ya iso musu ta hanya mai yawa ko kuma wannan hadisi ya iso musu ta hanya mara yawa duk hanyar da ta kai a ce mata mai yawa wannan hanya ita ake kira mutawatir amma kuma ina son ka san kamar yadda aure daga sadaki kadai aure ba zai cika ba daga siga kadai aure ba zai cika ba daga samun shaidu kadai aure ba zai cika ba daga samun waliyi kadai ko mai nema ko wadda ake nema aure ba zai cika ba ma'ana kenan waɗannan rukunai na aure suna ƙarfafa juna ne in aka ce ga waliyinta ga shi ne aure to an samu wani rukuni aure bai yi har yanzu sai an samar da siga a bani auren wance shi kuma ya ce na baka shi kuma ya ce na ansa sannan a samar da sadaki to sannan ina waɗanda za su shaida lokacin da ake wannan siga suna halarci a wurin ko kuma bayan an yi wannan siga kafin a je a yi tarewa aure a samu aƙalla mutum biyu a shaida musu kaga kuskure ne ashe masu cewa sadaki shine aure kamar ka ce alwala ita ce sallah kenan da na yi alwala sai in ce assalamu alaikum na yi sallah kenan saboda haka in kun gane wannan samuwar tarin masu riwaya daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'u atba'i tabi'ina har zuwa kan wanda zai ruwaito hadisin to wannan sharadi na farko ne na mutawatiri sharadi na biyu sai ya zama abin da shi mutawatirin ya ɗauko wato matanin saƙon sai ya zama ba abu ne wanda yake gaba ɗaya ba zai zama karɓaɓɓe a musulunci ba idan da zai zo da wani abu wanda ya rugurguza wani abu da ya zo a qur'ani ko wasu ingantattun hadisai ba za a karba ba kamar yace sallah azhar raka arba'in ce ba za a karba ba sannan sai an dubi su waɗannan mutane da aka ce masu yawa to su kuma akwai sharaɗi guda biyu a kansu na farko a samu yawan mutanen kirki ne ba yawan maƙaryata ko mutanen banza ba sharaɗi na biyu wannan yawan a same shi a kowane zango daga cikin ainihin wato zangon waɗannan gayya shine a cikin sahabbai su zama suna da yawa tabi'an ma su zama suna da yawa tabi'u tabi'ina din ma da yawa da za a samu sahabbai hamsin sun ruwaito hadisi amma tabi'i ɗaya ne ya ruwaito daga gare su shi kuma ya je tara tabi'ai ɗari ya karantar da su sittin suka ruwaita daga gare shi bai zama mutawatiri ba ya karye domin nan an samu hamsin nan an samu ɗaya can an samu sittin to ɗaya da aka samu nan ya kari ya koma ahad ba zai kuma zama mutawatiri ba to dukkan hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa kamar yadda an kaje ka duba nuzhatun nazar ta al'allamatu ibn hajar al-asqalani duk hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa babu laifi ya tabbata ya zama mutawatiri to abu na farko kenan hanya ta biyu da hadisi ke isowa gare mu in na ce mu ina nufin tun daga zamanin tabi'ai har kan har waɗanda za su biyo baya insha Allah ita ce hanyar da zaka kira ta mara yawa to abin da ake kira rashin yawa a nan shine a samu adadin da in ka dube su ba za ka iya cewa wannan yawa bane don haka kaga ɗaya ba yawa bane biyu ma haka uku ma haka hudu ma haka to idan aka samu hadisi ya zo ta hanyar sahabi ɗaya kamar innamal a'malu bin niyyat kamar attahiyatu lillah to wannan hadisin ba mutawatiri bane sai a ce ya zama ahad to kenan yanzu ahad shine hadisin da ke da mutane da ba su kai yawan da za a ce mutawatir ba to don haka kaga uku mutawatir ne ai ahad ne biyu ahad ne ɗaya ma ahad ne kenan daga yau in ka ji an ce hadisi ahad kaka ce hadisin mutum ɗaya kaka yi amfani da tsuran larabcin don ka ji an ce ahad ai ba ahad aka ce ba ba wahid kuma aka ce ba hadisul ahad ma'ana hadisin tsiraru ma'anar shi kenan duk abin da aka ce tsiraru kuwa alama ce ta rashin yawa don haka kaga ɗaya zaka iya kiransu tsiraru biyu haka tsiraru uku tsiraru to dukkan hadisin da ya zo ta hanya uku wannan hadisi ahad ne to a cikin ahad din kuma ya zama mashhuri in ya zo ta hanya biyu ahad ne a cikin ahad din kuma aziz in ya zo ta hanya ɗaya ya zama gharib to a cikin ahad a cikin ahad din gharibi ne to yanzu waɗannan su ake kira hadisin ahad to da daga cikin hanyar da waɗannan mutane suka ɓullo wajen su soki sunna shine sai su ce ba sa karɓan hadisin ahad wannan suka ce ga sunna kamar yadda 'yan shi'a muka tabbatar da cewa suna suka sunna da cewa sahabban mafi yawancinsu sun yi ridda ko kun fahimta don haka sukar sunna in ma ya zama kai tsaye ko kuma ya zama a fakaice idan ka soki malaman sunna ka soki sunna to malaman farko na sunna su ne sahabban ka soke su ka soke ta idan ka zo kana cewa ai ma waɗanda suka ruwaito sunnan nan ba sa fahimtar abin da suke ruwaitowa to nan kuma kana shashantar da su kenan wannan ma wani nau'i ne daga cikin nau'in musun sunna ko kun fahimta to malam sai yake cewa lam yakun hunaka khilafun baina ahadin min as-salafi fil quruni thalathati al-mufaddala babu wani sabani tsakanin ko ɗaya daga cikin ainihin malaman farko a waɗannan zamunna guda uku masu falala ma'ana karnin farko zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai babu sabani tsakanin ko mutum ɗaya da ɗan uwan shi mutum guda fi wujubul amali bis sunna game da wajabcin aiki da sunna a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da an ce sunna kowa ɗauka yake zamanin sahabbai zamanin tabi'ai kowa ya yadda in dai ta tabbata daga annabi ne to wajibi ne a ɗauka duna tafriqin baina ma summiya fi ma ba'du bi khabar al-ahad wa ma summiya bil mutawatir ba tare da wani bambancewa tsakanin hadisan da daga baya aka kiraye su da ahad da kuma hadisan da su ma daga baya ne aka kiraye su da mutawatir domin waɗannan kalmomin babu su a zamanin sahabbai babu su a zamanin tabi'ai kalmomi ne kamar yadda zaka zo ka ji muhdasa mubtada'a muhtara'a ikhtira'an ilmiyan kalmomi ne da aka kirkiro su amma kirkirowa ce ta ilimi classification of knowledge تقسيمات في العلوم إما الشرعية وإما غيرها شيني أداء باب وانا أبدا كسني أكثر هوسا واندو wannan lalleku ne kawai ake sawa a taro can a taro can a zo nan a ɗaure daga baya fa sai aka samar da wani abu wanda ake kira wando har a raba wannan kafa a raba wannan kafa na kaga wando a ƙasar hausa sai a ce abu ne muhdas abu ne mubtada'an abu ne mukhtara'an kawo shi aka yi ga hausa ban san shi ba shi yasa kaga Allah ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce musu ni ba kirkirarre bane ba daga kaina aka fara manzanci ba ba ni aka fara jin na ce ni ne manzo ba dan haka cewa da malam yayi kamar yadda zaka zo ka ji cewar kiran da malam zai waɗannan kalmomin cewa kalmomi ne da aka ƙirƙiro su kalmomi ne waɗanda aka ƙago su ba yana nufin ƙagowa irin ƙagowa ta mummunar bid'a ba a'a yana nufin takasimi ne karkasuwa ce da ta faru a cikin ilimi daga baya ne akai amma a zamanin sahabbai babu wannan zamanin tabi'ai babu wannan duk abin da aka ce annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya ne ya faɗi mutum biyu ne yaya duk matukar kawai sun ji ya tabbata kawai sai su ɗauka ko kun fahimta bari mu maimaita jimla ku ji yace lam yakun hunaka khilafun baina ahadin min as-salaf fi al-qurun as-salasati al-mufaddala fi wujub al-amal bis-sunnah duna tafriqin بين ما سمي فيما بعد بخبر الآحاد وما سمي بالمتواتر babu wani saɓani tsakanin kowa daga cikin ainihin wato salaf malaman farko da suka rayu a waɗannan zamuna masu falala guda uku ba su yi saɓani ba game da wajabcin aiki da sunna ba tare da bambancewa tsakanin hadisan da daga baya aka kiraye su ahad da kuma hadisan da daga baya aka kiraye su mutawatir ba wala ma yusamma bi usulid din wa furu'ihi hakan babu wani bambancewa tsakanin abubuwan da aka kiraye su da usulid din da furu'ud din kun san mu yanzu aka tashi kaza sai a ce a wannan abin da kake ta magana akai ba fa aqida bane dan me zaka matsa mutane ta sabani ka bar mutane mana misali lokacin da mas'alar annabi isa zai sako ko ba zai sako ba a ƙarshen duniya rana za ta fito daga yamma ko ba za ta fito ba sai suke cewa wannan matsala ba ta da wani muhimmancin da za a tsaya ana ta jayayya a kai domin wannan matsala ba ta daga cikin abubuwan da za a tambaye ka a kabari ba ta daga cikin abubuwan da ka san su ko baka san su ba ka kafirce musu ko ka yi imani da su za su ja maka matsalar shiga aljanna kalla summa kalla summa kalla domin abin mamaki shine waɗannan matsalolin ma matsalolin aqida ne abin da ake so a ce maka su malaman farko ba sa bambance a ce wannan aƙida ce wannan fiƙihu ne a'a ya tabbata aƙidar daga Allah ne daga annabi dole ka bi wannan magana ta fiƙihu ta tabbata daga Allah ne daga annabi dole ka bi su ba sa bambancewa domin me addini ne eh addini ne shikenan malamai mutaakhirai da suka zo daga baya suka yi wannan karkasawar su ma fa ba sun yi bane don su kirkiro bid'a sai dai don a samu saukin fahimtar abubuwa da kuma in matsala ta faru a san wanne ne abin da yake ya za a bullo wa kaza yaya kuma kaza za a bullo mishi misali idan har baka san muhimmancin ko bambancin tube na mota da kuma wannan dan murfi da ake sa bayan an buga iska a ɗaure idan mota ba tube sai ka ce ba za ta yi tafiya ba haka ne haka ne to in baka san menene wannan dan abu da ake rufe bakin nan bayan an buga iska ba ran da kaga babu shi sai ka ce mota sai ka ce ina za a yi tafiya da mota ba wannan abu ashe kaga fa'idar bambancewa a nan ka gane abin da yake in babu shi akwai matsala da kuma abin da yake ko da babu shi to babu komai ko kun fahimta jama'a yanzu misali larurar kwanciya ta kama ka akan gado sai zama sam babu katifa akan gadon sai dai ka kwanta imma akan wayar gadon ko akan katakon gadon bacci zai yi daɗi ba zai battattu ba baccin ba zai yiwu ba amma a gado gashi da katifa da komi da fulo amma abin da babu shine babu ɗan zani da aka shimfiɗa a kai yanzu wannan zai hana ka bacci zai hana ba ashe kaga muhimmancin gane kaza dole ne kaza ba dole ba ne saboda kawai a gane in matsala ta faru ya za a bullo abu saboda haka malamai na mutaakhirina ku kiyaye da suka zo suka yi wannan karkasawar su ce farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala ba sun yi haka bane don su kirkiro bid'a domin a wurin salaf babu wani farillan alwala babu musahabban alwala ya annabi ya alwala kawai shi kenan sai su yi na haka kowa ya zo tambaya sai ce kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam allimni arini haka nuna min ya annabi yake yi kawai haka nuna mai sai je ci gaba da yi to da tafiya ta tafiya shine sai malamai sai suka tsaya sai suka tsara abubuwan nan to sai aka samar da usuluddin da furu'u to amma su ba sun samar da haka bane dan a nuna furu'a ba ta da muhimmanci to amma abin da ya faru yan baya da suka taho su kuma sai suka fahimci ai usuluddin shine dole abi amma furu' ba dole bane ai mutawatir dole abi amma ahad ba dole bane sai ya zama sun kuskure hikimar da ta sa waɗancan suka yi haka ko kun fahimta jama'a idan kun gane wannan kenan malam abin da yake cewa malaman farko kamar yadda ba sa bambance hadisan da aka zo aka kiraye su ahad da mutawatirai duk aiki suke da su haka malaman farko ba sa bambance abin da za a ce wannan aƙida ce wannan ibada ce wannan mu'amala ce duk aikatawa suke yi ko kun fahimta jama'a sai ce wa kulluha taqsimatun muhdasa duk waɗannan karkasawa da aka yi karkasawa ce fararriya mubtada'a wadda ainihin aka kirkire ta yace ka duba littafin muktasar sawa'iq al-mursala na al-imam al-allama ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi kamar yadda so da dama nakan gabatar mana da shi duk lokacin da aka yi hujja da shi babu shakka littafi ne wanda ya kai ya komo a wannan ainihin fage nashi Allahu musta'an ya wani ya ɗauke shi da an canza littafan tsarin zamani to littafi ne dai wanda na sha gabatar muku da shi ba don kuma ba saboda matukar muhimmancin wannan littafi littafi ne na aƙida amma kuma ya tsaya tattauna matsaloli masu matukar muhimmanci waɗanda babu shakka ana buƙatar su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa bal lamma bazagat بعض رؤوس الفتنة في عصور السلف الأولى sai dai abin da ya faru yayin da wasu kawuna ko shugabannin ta da zaune tsaye ita ce fitina ta da zaune tsaye abin da yasa aka kira fitina ta da zaune tsaye shine musulmi suna zaman lafiya sai aka samu khawarij shi'a mu'tazila sai suka zo suka yi ta tada fitintinu a tsakankanin musulmi waɗanda suka sa aka yi ta zubda jini shi yasa sai akan kira fitina da ta da zaune tsaye shine da musulmi suna zaune lafiya fitowar khawarij sai aka fara kashe-kashe tashe-tashen hankula khawarijawa kuma sai suka haifar da wasu burbushin kungiyoyi a ƙarƙashin su a ƙarƙashin su shi'a suka fito tafiya ta tafiya mu'tazila mu'attila shikenan kungiyoyi suka yi ta haifuwa wannan ta fito wannan ta fito wannan ta fito yayin da aka samu irin waɗannan kawuna ko shugabanni na tada zaune tsaye suka fara bayyana a zamanin magabata na farko wa ruddati sunna aka rinka tunkuɗa sunna au ba'duha ko kuma wani bangare nata ko dai kaga mutum ya miƙe ya ce gaba ɗaya bai yarda da wani abu sunna ba kaga ya rushe ta duka ko kuma wani sashe habbu jami'an sai malaman salaf suka miƙe gaba ɗaya fi wujuhihim suka tsaya a fuskar waɗannan yan bid'a haka yake in yan bid'a suka tashi malaman salaf ke miƙe musu idan yan bid'a suka tashi a lokacin da babu salafu sai salafiya su suke miƙe musu amma bai yiwuwa yan bid'a su tayar da bid'a mahama mahama shannat alaihim ko mahama shannu fi bid'ihim duk yadda muni ya kai muni a bid'ar su a ce wai malaman sunna su yi shiru ba a taba samun wannan a tarihin musulunci ba ba a taba samu a ce bid'a ta bayyana malamai sun san bid'a ce amma saboda suna tsoron za a kashe su za a yi musu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza su ja baki su yi shiru ba a taba samun wannan ba domin inda inda haka ta faru to da wasu bidi'o'in ba a san yadda za a sun waye gari sun zama su ne musulunci domin khawarij duk fatawar da suka yi a lokacin wanda duk ya saba musu sai su kashe shi malamai ba su yi shiru ba kenan da malamai sun yi shiru da an waye gari gaba ɗaya fatoyin ahlus sunna ba a ji su ba sai na khawarij amma haka malamai suka tayi suka yi ta musu raddi su kashe na kashewa na tsira su tsira amma daga haka Allah ya murkushe su haka lokacin da waɗannan shugabanni na bid'a suka taso shine gashi malam yake cewa habbu jami'an waɗannan malamai na salaf sai suka miƙe gaba ɗaya an gane ko daga habbar rihu iska ta taso to haka su ma sai suka taso musu gadan-gadan fi wujuhihim suka tsaya a fuskarsu ma'ana suka tare su wa hazzaru minhum kuma suka tsoratar da jama'a game da su cewa ku yi a hankali su wani batattu ne yan bid'a ne mala yace fa hadha ayyuba sikhtiyani ga dai ayyuba sikhtiyani kama marra sabiqan kamar yadda ya gabata yaqulu yana cewa idza idza haddasta ar-rajula bis-sunnah idan ka faɗa wa mutum sunna kace annabi ya ce ko hadisi kaza ya ce faƙala sai ka ji ya ce da'ana min haza raba mu da wannan sunna ba mu ba wannan sunna wa haddisna bil qur'an karanta mana alqur'ani kawai fa'alam ayyuba yace ka sani annahu dallun mudil wannan mutum batacce ne kuma mai batarwa ne kaga ba su yi musu rangwame ba ko misqala zarratin wannan magana mun karanto ta a shafi na 22 a can baya in ba ku manta ba wa hadha al-imam ash-shafi'i rahimahullah ta'ala ya'qidu faslayn fi ar-radd ala ha'ula'i al-mubtadi'a da imam shafi Allah ya ji kanshi ya kulla fasli wato gaɓoɗi babuka ƙanana guda biyu wajen mai da martani ga waɗancan 'yan bid'a allazina ahdathu al-qawla bi radd sunnah waɗanda suka kirkiro aqidar tunkuɗa sunna imamu shafi'i ya kulla babi guda biyu a cikin tafan shi au ba'daha ko dai rugurguza sunna da suke gaba ɗaya ko kuma su rushe wani bangare nata yace al-fasl al-awwal fi radd ala ta'ifa allati raddat sunna mutlaqan fasli na farko game da mai da martani ga wata kungiya wadda take rusa sunna gaba ɗaya da an ce sunna ta ce ƙarya ne 'yan ƙala ƙato kenan وذلك في كتاب جماع العلم wannan abu imamu shafi'i ya rubuta ne a cikin littafin jima'ul ilmi ina fata an gane gashi can a cikin littafin al'ummu ta al'imamu shafi in ga littafin al'ummu mujalladin ta biyar to da ka duba za ga littafi jima'ul ilm to a ciki yake al-matbu yace wanda aka buga binna kitabi al'um lahu wanda aka buga a cikin tattaruwar littafin al'ummu na al'imamu shafi'i littafin al'ummu na al'imamin shafi'i din na ɗauke da tattaruwar littattafan imamin shafi'i masu ɗimbin yawa da shi can mujalladi biyar kana ganin shi mai dogon kari muke da shi ya ce wal akhar ɗaya faslin kuma fin radda alamar radda khabar al khas ya mai da martani ne ga wanda yake tunkuɗe wani hadisi na musamman al ahad wato hadisan ahad wa zalika fi kitabihi risala wannan ko imamin shafi'i yayi haka ne a cikin littafin shi ar risala kaga yadda malamai ke aikin su a cikin wancan littafi imam shafi'i ya raddi ga waɗancan a cikin wannan kuma imam shafi'i ya raddi ga waɗannan ba su yi shiru ba amma fa waɗannan mutanen kane musu raddi za su ce kayar da jinin ka ya halatta yanzu imam shafi'i ba wai a wani masallaci ne ya ba ya zauna ya rubuta ne gashi yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu littafan suna littafin ar-risala gashi nan muna da shi a makarantar nan shi littafi ne wanda al-imam shafi'i ya rubuta shi na usulul fiqh ka gan shi gashi to yanzu waɗannan littattafai an rubuta su fiye da shekara dubu ɗaya kuma kowane zamani ana samun ire-iren waɗannan mutane suna bayyana me kake tunani da malamai ba su raddi game da su ba an yi raddin duk da haka suna bayyana ina kuma da an yi shiru saboda haka ahlus sunna su kadai ke rike da amanar addinin da Allah ya aiko annabi da shi sallallahu alaihi wasallam idan ahlus sunna suka yi shiru fi sabiratin aw kabiratin albalwa wal balaya ta ummul qaum bala'i zai game al'umma gaba ɗaya yasa ba a taba samu a wani zamani ko kaɗan sun yi shiru ba nan jibjan littattafansu ne tsakanin karantarwa da rabbi tsakanin karantarwa da raddi wannan shine aikin ahli sunna don kuka ce bari ku karantar kawai in wani ya zo da gurɓatacciya aƙida duk abin da kuka karantar zai gurɓata to dole ku tashi ku yi mai raddi aƙalla domin wancan abin da kuka karantar ya zauna lafiya an ba haka ba na ku zai waye gari bai da bai da kima don haka ahli sunna ba sa yin shiru sai da suka kai tun suna raddi a aƙida suna raddi a ibada da mu'amala sai suka koma har raddi suke a lugha lugha ma sai su ce kaza da ka faɗa bid'a ne ce marra al nafiya bilan mu'abbada qawluhu dub siwahu fa'buda ibn malik ne yake raddi gawa ga zamakshari amma zamakshari kai ka ce dan aiken Allah ne cikin mutane game da lugar arabiya saboda kwarewa da jin ya isa ka karanta littafin shi asasul balaga yana jin yana shi authority ne shi hukuma ne a lugha dan haka sai zo yana tabbatar da cewa lan tufidu ta'adida tana fa'idantar da har abada don haka lan tarani sai ce har abada ba za ka ganni ba sai ibn malik yace ƙarya kake ce man ra'an nafiya bilan mu'abbada wanda dukke ganin lan ana korewa ce korewa ta har abada sai ya ce kaunu hurdud maganar shi a ture ta siwahu fa'abuda a ƙarfafa akasinta ita ce lan tana fa'idantar da ghairi ta'abiti تفيد النفي واستقبال haka suke cewa lan harfu nafyin واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال harafi ne na korewa da kuma mayar da mudari ya zama mansubi sannan kuma korewar ta gaba na haka da hausa in ya ce lan innaka lan tarani sai ka ce sam ba za ka ganni ba korewa ce amma ba ta har abada ba sam karfafan magana ce duk abin da na ce sam ba zan yi ba ana iya shawo kaina amma na ce har abada fau fau fau ya ce a a abu yayi nisa saboda haka in ya zama malaman nan a nahau suna ganin bid'a na shigowa lugal arabiya suna ganin bid'a na shigowa me kuma ya rage shi yasa kullum sai su zaunar da 'ya'yan sai su samo malami ƙwararre sai su ce ya koya wa 'ya'yan larabci don kasu zo suna wani larabci wanda ba na ƙur'ani ba bid'a sai ta faru dan in ya zama kana musulmi baka jin yaren alƙur'ani to matsala ta faru saboda haka jama'a waɗannan malamai da gaske suke to amma kamar yadda ibn al-jawzi yake cewa wa kad kanu idza uddu kathira وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل yace amma fa ko a daɗin ma irin waɗannan malaman yan kaɗan ne a daɗin ma yan kaɗan ne sai yace a yau kuma sun fi kaɗan ɗin ƙaranci Allahu akbar Allah yace sunnatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin a da suna da yawa in ji Allah amma 'yan baya cikinsu za a samu kaɗan to imamu ibn al-jawzi ya rayu a cikin ƙarni na takwas shi ya rayu lokacin da Allah yake ishara ga 'yan kaɗan ne daga lokacin baya sai ya ce to yanzu 'yan kaɗan ne to sai kuma ya ce sun ƙara zama kaɗan ɗin kaɗan amma za ga Allah ya tofa albarka a cikin waɗannan ƙarnuka na bakwai na takwas aka samu ibn al-jawzi aka taho aka samu su ibnu taimiya aka taho aka taho aka taho har waɗannan lokuta da nake gaya muku aka zo aka samu su shaukani su siddiq hassan khan aka taho aka samu ahmad shakir ahmad shakir kam a lokacin shi a misra ba wanda ya bayyana irin shi yau shekara 60 ko 70 babu malami irin shi kam a ƙasar masar amma ba cewa ake babu mai karatu kamar shi ba a'a wanda ya karatun ya tsaya wa gaskiya kuma kaf shi kadai ya bayyana a zamanin shi karkai mamaki ga sunan lokacin abubakar gumi suna nan sun fi duhu nawa a kasar amma shi kadai ya bayyana shine ba shi kadai ne da karatu ba a'a waye yake kare gaskiya da karatun shine abin da ake so amma alhajin garinku baya fitar da zakka baya sadaka ba komai nan ce masu kuɗi nawa ne a unguwar nan ina ruwanka da shi za ka lissafa shi saboda haka hakikanin al'amari ku gane imam shafi'i wannan ƙwazon da ya na rubuta wannan littafin gashi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗan wani abu ya bayyana wannan abin sai Allah ya sa albarka amma sai ka bincika a zamanin shi guda nawa ne suka yi raddin wannan matsala kuma da haka in kana da wani raddi da za ka yi wa ɗan bid'a kar ka gaza ka yi ba dan kuma ba saboda mai yiwa wannan raddin naka Allah zai kiyaye mutane da yawa wajen fadawa ga halaka domin ɗan bid'a bai taba zuwa ya ce shi ɗan bid'a ba ne bai taba zuwa ya ce ya kawo maka bid'a ba cewa zai ya kawo maka asuluddi asalin addini ya zo maka da shi Allah ya kyauta malam yace wa haka za baqiyatu salaf haka sauran malamai magabata kanu yuhasiruna haula sun kasance suna ritsa irin wannan fi ma'aqilihim a maɗaurarsu kun dai san muhasara ritsawa ka san abin da ake nufi da ritsawa ka zo ɗakin da ba windo sai ƙofa ka samu ɓarawo ya shiga ɗakin ya gama sata kenan zai tafi sai kuma ƙofar ta kulle kuma ƙofar ta baya ake buɗe ta shine ritsawa yadda ba yadda zai sille to malaman salaf sun kasance haka suke ritsa irin waɗannan 'yan bid'a a matsararsu wa yuhazziruna almuslimina minhum kuma su rinka tsoratar da musulmi game da su ba sa yin shiru sai sun tsoratar da musulmi game da su wa min bid'ihim kuma su tsoratar da musulmi game da bid'o'in su wal mutatabbi'u li tarihi haula li tarihi zuhuri bid'ati alqawl bi radd khabar al-ahad malam yace mutumin da ya rinka bibiyar tarihin bayyanar bid'ar aqidar tunkuɗa hadisi ahad yajidul umura taliya zai samu waɗannan abubuwa kamar haka ko kun fahimta jama'a idan kana bibiyar tarihi ɗaya bayan ɗaya da kaza ya faru sai kaza da kaza ya faru sai kaza har ka zo kana bibiyar tarihin yadda ire-iren waɗannan mutane ke bayyana ga yadda za ka ga abin ya faru awwalan na farko anna hadha alqawla lam yazhar illa ala yadil mubtadi'a ya kamata ka san wannan maganar ba ta bayyana ba sai a hannun yan bid'a ba ta bayyana a hannun wani malami na sunna ba ma'ana ba taba jin wani malamin sunna ya ce ba a aiki da sunna ba ko ba a aiki da hadisi ahad ba duk waɗanda za ka ga ta bayyana a hannunsu yan bid'a ne wa ashabil ahwa da mabiya son zuciya wal muttahamina fi dinihim da waɗanda ake tuhumar su game da addinin su min jahamiyatin na daga jahamawa waɗanda ke inkarin siffofin Allah au mu'tazilatin ko kuma mu'tazila waɗanda ke cewa hankali na gaba da nassi ka kiyaye dan galibi mutane ba sa bambance jahami jahamin an ce Allah a sama yake sai ce ƙarya ne Allah na ko ina jahami kenan Allah na da hannu sai ce a'a Allah zai zo ranar alkiyama sai ce a'a jahami kenan mu'tazili kuma duk abin da Allah ya faɗi hankalin shi ya kasa ɗaukar wannan abin sai ce ƙarya ne hankalin shi ne ma'auni ba nassin ba don haka sai kaga in ka haɗa ba zale guda biyu ko guda uku su iso ba sa jituwa don abin da ƙwaƙwalwar wannan da hankalin wannan ta iya ɗauka wancan hankalin shi ba zai iya ɗauka ba ko kun fahimta jama'a to waɗannan su ake kira mu'tazilawa har wa yau su mu'tazilawa su ne 'yan ƙalaƙatu su ne za su ce duk wani hukunci da ya zo a qur'ani shi kadai za a ɗauka wanda ya zo a hadisi to ba za a ɗauka ba ko asalin shi ya zo a qur'ani a ɗauka an samu ƙarashe ko ragowa ko sharhi a hadisi sai ce kada a ɗauka don haka yanzu qur'ani ya ce in mace tana haila a ƙaurace mata to ba mu'tazila ya yadda dan kala ƙato ya yadda zai ce in mace tana haila ka a sadu da ita to amma idan mace tana haila za ta yi sallah za ta azumi sai ce eh sai ce hadisi ya hana sai ce fa bi ayyi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minu sai ce Allah ya manta ne da ya ce ba za a sadu da ita ba ai da sai ce kuma ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba tun da ya ce ba za a sadu da ita ba bai faɗi cewa ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba a cikin alkur'ani sai a hadisi eh wani hadisi za ka yarda da shi bayan Allah da ayoyin shi na haka mace tana haila tana sallah mace tana haila tana azumi ko kun fahimta jama'a sannan duk abin da ka faɗa ranar da mutum ya mutu aka saka shi a kabari akwai tambayar kabari akwai azabar kabari sai ce ƙarya ne ka ce me yasa sai ce a yo idan me za mu imani da waɗannan nasoshin je ka ka haka kabari ka gani zaka ga yadda kuka rufe shi haka kuka ciro shi inda da wata azaba da kun ga ya ƙone na haka ya saba mu hankali hada gairu maqul in ka ce nasi sai su ce a jefar da shi kawai a jefar da nasi ya saba mu hankali ko kun fahimta jama'a dan haka sai malam yake cewa au mutakallimina ko kuma waɗanda suke yan aqida yan yan tauhidi na ainihin wato mutakallimin waɗanda alkalamu fil hayati alkalamu fil qudra alkalamu fi kaza kaza waɗanda kawai su kuma tauhidin su ya taƙaitu ne dangane da imani da siffofin Allah guda bakwai waɗanda suke kira as-sifatu sam'iyya al-wujud wal qidam wal baqa wal makhalafatu was sam' wal basr wa su kenan sun yadda Allah akwai Allah Allah yana nan dindindin Allah yana nan tintini Allah yana magana Allah yana ji Allah yana ga haka waɗannan siffofin sai suke su ne kaɗai siffofin Allah in ka ce Allah maɗaukakin sarki yana sauka ƙarshen dare don haka nuzuli siffa ce ta Allah sai ce a'a Allah yana da hannu sai ce a'a to waɗannan su ne mutakallimu to duk waɗannan bid'o'in da kuke jin yau ake fama da su na cewa ba za a yarda da sunna ba ko kuma hadisi kaza ba za a yarda da shi ba don hadisin ahad ne to ire-iren waɗannan ne suka kirkiro babu wani malamin sunna a cikin su sai malam ya ce wa aghlabu ru'asa'i ha'ula'i tawa'if mafi rinjayen shugabannin waɗannan ƙungiyoyi imma muttahamun bizandaqa ko dai kaga ana tuhuma shi da zindiƙanci shine munafikin da shi da kanshi ko ya yi shawarar zai tuba to bai san yadda zai tuba ba shi ne asalin zindiki wato ko da ya yanke shawarar zai tuba to bai san yadda zai tuba ba ka karanta su a cikin sharhin raqidatul fahawiyya ibnu abul iz ya ka labarin su mutum ya ce yanzu ya tuba yayi nadama amma bai san daga ina zai fara ba yaya zai yi ya tuba ka ji matsala fa yunwa ce yunwa ya ɗauki tuwon ya rasa ina ne bakin ka taɓa jin irin wannan yunwa to akwai ta a cikin munafunci idan mutum ya zama munafiki munafunci ya munafunci to sai juye sai zama zindiki to zindiki shine wanda yake gyara babu tuba babu don koda ya ce zai tuba bai san ta ina zai fara ba don asali su dama ba wai sun shigo cikin addinin bane don addini sun shigo ne don su bata addini to su ne Allah yake ishara a alqur'ani wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabilar ghayy yattakhiduhu sabila duk inda sai ga hanya da take ta shirya ce ba za su dauke ta ba duk inda sai ga hanya bata sai su dauke ta malamai suka ce ma'aunin gane mutum ya shiga wannan halin shine gaba ɗaya duk inda ya ga alheri sai ya ga sharri a cikin alheri duk inda ya ga sharri sai ya ga alheri a ciki to ko kai kanka ka auna ka ga kana da wannan zuciyar to ka ɗauka zindiƙanci ya fara shigarka wane zo ya ce maka wane na sai gida sai ka ce gida e ba ka tsoron gobara kai wato shi kawai bala'i ya hango ko kun fahimta za ka tafi aikin maka eh to in ka mutu a can fa ko kun fahimta ina gaya muku ma'aunin da malamai suka ce kowa ya auna ya ga in har kana da wannan ɗabi'a to zindiƙanci ya fara kama shine duk alheri sai kaga sharri duk sharri sai kaga alheri a cikin shi amma abin da mumini yake shine da ya ji alheri madalla madalla alheri ne da ya ji sharri a billahi sharri ne to wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhiduhu sabila to duk mutanen da kaga haka to duk ayar da za ka karanta musu ba za su shiru ba na haka Allah yake faqsusul qasasa kai ta karanta musu labarai kai ta musu tarihin annabawa me yiwa su shiru babu shiru ya tattaruwa da su Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka sai malam yake cewa imamu tahamun bizandaka ko dai ka ga duk wanda yake shugaba ne daga cikin irin waɗannan shugabanni nasu abin tuhuma ne da zindiƙanci aw bi akhadhi ara'ihi wa aqidatihi min a'da'il islam ko kuma ka ga cewa yana ɗaukar ra'ayoyin shi ne da aƙidojin shi daga makiya addinin musulunci irin su Ahmad Amin duk waɗannan sun yi karatu ne a hannun Yahudawa kuma sai suka dawo suka ce musulmi ba su iya komai ba musulmi ba su iya fahimtar qur'ani ba musulmi ba su iya fahimtar hadisi ba musulmi ba su iya komai ba to a wurin waye ɗauko waɗannan a wurin ainihin wato makiya addinin Allah aw alal aqal muttahamun bi riqqati dinihi ko kuma kaga mafi karancin shugabannin irin waɗannan ko za ka same shi mai sakaci ne da addini shine riqqatu din za ka same shi da tarin karatu amma gaba ɗaya addinin bai da muhimmanci a wurin shi kama qala al-imam az-zahabi an al-jahiz kamar yadda al-imam az-zahabi ya magana dangane da jahiz yace kana majinan cewa majin ko kun fahimta mutumin banza wanda za a gan shi gidan karuwai nan ka gan shi nan ana karta ka gan shi can wurin kwado ka gan shi duk wurin wani shashanci sai ka gan shi to jahiz haka yake kalilad din kuma mai karancin addini ko kun fahimta to amma fa ka karanta can ga wani littafi can mujalladi tara jahiz ne ya rubuta shi yawa dan karka dauka wai jahili ne mujalladi tara akan dabbobi kawai alhayawan ya yi rubuce-rubuce da dama amma kaga kana majinan mutumin banza ne dan kulab ne dan karta ne kalimar dini da karancin addini to jahiz wani iri ne ra'isun min ru'asa'il mu'tazila shugaba ne na mu'tazilawa ka ji abin da ake so a nuna maka zaka ga duk wanda ka samu daga cikin shugabannin to zaka same shi wani mutumin banza ne mafi karanci kenan amma in ta sama ta sama sai ga duk karatun shi ya koya kurin yahudawa ne sai ka ga in ka tafi ka tafi ka tafi sai ka samu ana tuhumar shi da zindiƙanci kamar wa kamar ibnu arabi ibnu arabi ba ibnul a'a ibnu arabi alhatimi at-ta'i mutumin ƙasar sham ba ibnul arabi abubakar mutumin ƙasar maghrib ba dan haka suka ce idza urrifa fa'rif wa idza nukkira fastankir duk sanda ka ji an ce ibnu al-arabi to ka san mutumin kirkin ne ibnul arabi to mutumin kirki ne mai ahkamul qur'an mai qawaninu ta'wil mai aridatul ahwazi to wannan mutumin kirki ne wa idza nukira idan aka kawo shi da nakira kuwa aka ce ibnu arabi sai ce fastankir to kai tir to shine yake cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati yace duk inda ka ga kare da alade waɗannan su ne allolinmu shi allan nan da kuke ta magana kuwa matsayin shi bai wuce matsayin fasto a cikin coci ba shi ne yake cewa fa tauran taraniya fil masajidi raki'u wa tauran taraniya fil kana'isi rati'u إذا كنت في حكم الشريعة كذا كذا وإني في حكم الحقيقة راشد yace wata ran zaka iya gani na ina ta surkulle a jikin gunki ina neman falala da karama wata ran zaka gani kuma ina ta service ina ta rawa ina tafi a coci yace wata ran kuma mu zaka gani din dai a masallaci muna ruku'u da sujuda yace mu addinin addinin haɗin kai ne yace a shari'ar musulunci ta iya yiwa ka ce ni batacce ne yace amma a haƙiƙa ta sufaye to ni ne asalin shiryayye to yanzu ka ji waɗannan fa amma me ya hujjar shi wai sai yake cewa ai ka'idar guda ɗaya ce wa yake kai mutum coci Allah wa yake kai mutum wurin gunki Allah wa yake kai mutum masallaci Allah sai ce ka gani to Allah ne ya kai mu mu duk abin da Allah ya dora mana mun karba saboda haka asalin tauhidi kenan dan haka shi ibnu arabin nan ke cewa a duniya ba a taɓa samun mutumin da Allah ya ɗauke shi da cikakken imani da tsarki irin fir'auna ba saboda ba ka zama cikakken mai imani sai lokacin da ka gane kai Allah ne to shi fir'auna a cikin ilimin shi ya gano shi ne ma Allah na sarari babba da ya ce ana rabbukumul a'ala to yanzu ka duba wannan zindiki ka duba wannan kafiri arne ba ma guje wannan amma aka ambaci sunan shi wasu sai su ce radiyallahu anhu ko kun fahimta to yanzu kun ga ire-iren waɗannan mutane mutane ne waɗanda yake zindiƙanci ya riga ya gama ratsa su dubi hallaj tsalle yake yana zikiri yana ɗaga rigar shi yana yana mafil jubbati illallah ba abin da ke cikin rigar nan sai Allah mafil jaibi illallah wuyan rigar nan ba abin da ke ciki sai Allah ma'ana shi shine Allah karanta alqabi ashifa alqabi iyal a cikin ashifa da da imamu zahabi a sayarwa alamin nubala suka ce ranar sallah babba khalifan musulmi yasa aka ɗaure shi inda ake ɗaura rago ranar sallah za ga limamin musulmi yana da ragon shi ɗaurare da an sauka sai ya yanka ya saukai daga mimbar ya gama hudu ba ya ce to jama'an musulmi bana Allah bai hore mini rago ba amma ga wani zindiki nan shi Allah ya hore mini ya gama hudu ba ya sauka aka danne shi aka yanka shi a filin idi sai ce don haka jama'a kowa ya je layya ni bana wanda Allah ya horance ni hukuncin ridda da ijma'in duk malaman wannan zamanin karanta hallaj sayar wa alamin nubala to kaga waɗannan arna ne waɗannan maguzawa ne waɗannan ba musulmi bane ko misƙala zarrace to in kun fahimci waɗannan fa waɗannan mutanen su ne suka rinka ƙirƙiro bid'a kaza sai su ce hadisi kaza khabaru ahad ne ba za a aiki da shi ba hadisi ma ba a aiki da shi su ne shugabanni a wannan bangaren yanzu irin waɗannan mutanen daidai ne ma har a ɗauki maganarsu a gwada da maganganun malamai ba musulmi bane su Allah ya kiyaye gashi nan mala yake cewa ka duba siyarwa alamin nubala a cikin mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai ga mujalladi na goma sha ɗaya ga shafi na ɗari biyar ɗin da nawa ashirin da bakwai Allahu akbar malaman sunna kenan kaga sai ce aljahiz tarihin jahiz din gashi ya ce al'allamatul mutamahhir kaji malaman ahlus sunna kaji adalci duk da gashi matsayin shi fa amma wajen karatu yana da zurfin karatu dan gane zurfin karatu ba tsoron Allah aikin banza ne al'allamatul mutabahhir yace babban malami wanda ya nutso a cikin ilimi zulfununi ma'abocin fannoni abu usman baban usman amr ibn bahar ibn mahbub al-basri al-mu'tazili yace ba mu'tazili sahibu tasanif marubucin littattafai akhadha an nazam ya koyi karatu a wurin nazam kaji ja ya fado ja ya dauka shi ma dan uwan ɗayan ne warawa an abi yusuf al-qadi amma kuma fa yayi karatu a wurin abu yusuf al-qadi almajirin abu hanifa wa sumama ibnu ashraf وروى عنه أبو العيناء ويموت ابن المزرع ابن أخته وكان أحد الأذكياء yana ɗaya daga cikin mutane masu basira akwai littattafan shi da dama muna da su gasu can na adam waɗanda zai zauna ya yi rubutu za ka ji yana da zalaƙatun lisan yana da zaƙin harshe yana da kaifin alƙalami amma ɓatacce ne na fata an gane gashi nan kala fa'alaba malam fa'alaba to yace ma huwa bifiqa sai dai fa kuma jahiz ba amintacce bane ba mutumin arziki bane wa qala yamut kana jadduhu jammalan aswad wa an al jahiz nasitu kunyati thalathata ayyam hatta arrafani ahli yace ya taba manta alkunyar shi kwana uku sai da aka tuna mishi abu usman ake ce mai baban usman amma sai manta irin wannan alkunya qultu gashi imamu zahabi ya ce kana majina mutumin banza ne qalilad din mai karancin addini lahu nawadir sai ne yana da yan wasu abubuwa da zaka iya cewa wato wasu siffofi na ilimi waɗanda ɗaiɗaikun mutane ne a ciki ake samu gashi nan zaka karanta tarihin shi gashi nan har sai da ya ci har zuwa shafi na 530 kusan shafi biyar ko shida asiru alamin nubala kaga haka malaman sunna suke magana tun da yanzu ya faɗi maganar ne ya kwanta ya rasu amma da yake ya ce littafi kaza juzu'i kaza shafi kaza gashi a ƙasa da minti ɗaya muka buɗo yasa ba waɗanda suka zauna lafiya irin malaman ahli sunna duk maganar da ya sai kwanta ya ta bacci saboda ya san gaskiya ce amma dan bid'a in ya faɗa sai ya ce to me suka ce yana nan yana jiran kwaran kwatsar da za ta sauka saboda shi kanshi ya san ƙarya ya kulla maran kace ne Mm.
a wannan gaban farko da yana da awa shi a halin sunna Mm.
ne yana rashin eh ba ahlus sunna yesu waɗannan suna cewa kansu mu'tazilawa ne ai baka ji ba wato abinda mutanen mu ahlus sunna suka kasa ganewa ai ku da kuka establishing ku da kuka kafa sunna kuke kare ta kowa ya taso da hayane shi shi ma sai ya ce ahlus sunna ne ai ba a ka taba jin barawo ya ce shi barawo ne sun ce barawo ne so ba zai ce shi ba mu'tazili bane ba zai ce shi khawarij bane ba zai ce shi rafidi bane a'a shi yasa ibn hajar a cikin ainihin wato nuzhatun nazar yake cewa daga cikin dukkan malaman duniya sai Allah ya ɗauki malaman ahalin sunna sai ya zama da su su ne alƙalai a tsakanin dukkan ƙungiyoyi su kadai ne suka rubuce rubuce game da jar'uwar ta'dil yadda suke magana a kansu kuma su yi magana a kan wani duk wanda zaka samu ya zo yana rubuce rubuce akan mazaje sai kaga yana rubuce rubuce ne imma akan mazajen ƙungiyar shi kuma gaba ɗaya yabansu yake sun fi kowa sannan kuma waɗanda ba nasu ba fas gaba ɗaya su kansu yake yi amma ahlus sunna sai ga alƙalamin yana adalci Allahu akbar yace wa zakara al-khatib al-khatib al-baghdadi shi kuma ya faɗi bi isnadihi ila ibn abi zayyan ha da isnadin shi har zuwa ga wani malami mai suna ibn abi zayyan ibn abi zayyan yace annal jahiz kana la yusalli jahiz ma baya sallah kaji kwalwar daka ke ko gobe bahaushe ya ce wani baya sallah to shi kenan magana ta kare ya jahiz baya sallah kaji wannan magana tana cikin tarihu bagdad littafin tarihu bagdad mujallad na sha biyu shafi na ɗari biyu da sha bakwai tarihu bagdad gashi nan muna da shi mujalladi goma sha takwas sha bakwai na fata an gane ga takharijin shiga ta hakikin shiga suna son mujalladi talatin gaba ɗayansu ka ɗauka ka karanta sai sa ahli sunna ba sa tsoron su faɗi kowace magana dan su ba su ke faɗe ba ɗaukowa suke shine wa aruddu uhdataha ila nuqaliha duk abin da ya faɗa sai ya ce wani ne ya faɗa je ka duba in kai ashar sai ya durƙusa sai ta wuce can to jama'a kun dai ji wannan to jama'a wannan magana babbar magana ce dangane da ainihin wato cewar masu ainihin wato bibiyar tarihi za su gano cewa bayyanar wannan aƙida ta tunkuɗa hadisi ahad ta bayyana ne a tsakankanin gaba ta farko dai kaji yanzu gaba ta farko me take nuna mana waɗanda suka ƙirƙiro wannan bid'ar ba malaman ahlus sunna bane kaji gaba farko sakonta ke saniyan na biyu أن حقيقة هذا القول هو رد السنة بمجرد الأقل حقيقة wannan maganar fa tunkuɗe sunna ne kawai da tsuran hankali awul hawa ko kuma son zuciya ko tunani wannan maganar kawai wani salo ne na a gwada sunna da hankali ko ra'ayi a tunkuɗe ta iz domin kuwa radduhum li khabaril ahad li tajwizihim aqalan an yakdhiba rawihi aw yaghlita ثم إنهم يؤولون المتواتر أو يفوضونه لمجرد مخالفته لأقولهم التي هي مختلفة ومتناقضة وقاصرة يتي إذ دمنك وردهم لخبر الآحاد تور حديث آحاد دا سكي لتجويزهم أقلا سبو دا أخن كالتالي سيسي أي أن يكذب راويه سيسي أي تا يشي للوائر با قداء إبن با ديبن با أكبن تا يوات أريائي كاغا تجويز لي ita kuwa ƙarya ba ka isa zarta ka ce ta yiwu ƙarya ne in ba ka ganta ba kawai daga ka gama jin labarai sai ka ce aikin banza ta yiwu ma ƙarya ne to duk labaran da kake ji haka har wata ran abu go maka waya a ce kai eh ga gidan makwabtanka ne ya kama da gobara kai mar maza ka ce ha ta yiwu ma ƙarya ne ko kun fahimta jama'a in dai duk abin da ka ji zaka jawwaza yiwuwar ƙarya daga haka ka ture shi wannan ita ce ka'idar su au ya galita ko kuma su ce ta yiwu shi ne ba da labarin tunda mutum ɗaya ne ko biyu ko uku ta yiwu ya yi kuskure thumma innahum yu'awwiluna al-mutawatir to sannan kuma in hadisi ya zo mutawatir fa wanda ya saba hankalin su misali mu'tazila ba su yarda cewa mahadi zai zo ƙarshen duniya ba ba su yarda cewa annabi isa zai zo ba ba su yarda da wannan ainihin eh, menene suke da suna alamomi na fitar rana da- daga yamma da da makamantansu ba duk ba su yadda da wannan ba to yanzu waɗannan kuma abubuwa ne da su ba ahad ba ne mutawatirai ne amma bari ka ji daga cikin wawancinsu kuma shine so da dama sukan ɗauki wasu mutawatiran sai su ce ahad ne daga haka sai su ture su to amma akwai hadisan da su din sun yarda mutawatirai ne kuma sun saba musu to ya za su yi sai su ta'awulo su ko kuma ainihin auyu fawwado na hulu mujarrabi mukhalafatihi ko kuma kawai sai watsi da hadisin me yasa saboda tsabar kawai ya saba wa liuqulihim hankulan su allati hiya mukhtalifa waɗanda hankulan nasu suna da bambanci hankalin wannan daban da hankalin wancan in hankalin wancan ya iya dauka sai kaga hankalin wancan ya gaza dauka wa mutanaqiba kuma hankulan nan sai kaga suna da tanaqubi mutum guda sai kaga ya kasa fahimtar wannan sai kuma kaga ya fahimci wancan ya ɗauka a halin kuma duk ƙa'idojin guda ɗaya ne ko kun fahimta jama'a wa ƙasira da kuma taƙaitattu ne hankulan nasu bari ka ji yadda ake awon hankali kowa ya gane hankalin shi yana da, da kusuri da hankali da ido da kunne dukkaninsu layinsu guda to sai a ce yanzu tsaya ka kalli gabas kana hangen ka'aba sai ka ce a sai a ce amma kuma ka'aba tana nan a gabas me yasa ba ka hangenta saboda nisa ba dalilin kenan ba ba nisa ba ne idanka ne yake da gajarta idanka ne ba nisa ba ne domin inda za ka gane haka ka samo tsohuwa 'yan shekara saba'in ko tamanin sai ka ga yaro yana cewa ga agogonin sai ga tana haka ina yake ashe ba nisa ba ne domin inda take da inda yaron yake wuri guda ne amma shi yana gani ita fa ashe ba nisa ba ne menene kusur ne to haka kai ma ashe idanka na da gazawa sai a ce maka yanzu ana can ana kalangu a wani wuri kana jin kiɗan kalangu sai ka ce ba ka ji ba saboda nisa ba ne jinka ne yake da limit yake da takaituwa to haka hankalinka ma akwai abin da ba zai iya ganowa ba to don haka in ka wakilta hankalinka a gaba ka ce shari'a ce ke baya duk abin da ya gaza ɗauka don haka sai ya buge shi to za ka yi watsi da shari'a amma abin da ake cewa shari'a tana gaba idan ta ga kaza ta approving in hankali ya kasa ɗauka sai ya ce mu tafi kawai kawai sai sallama tun da dai ita shari'a ta ɗauka ibn taimiyya sai ya zo wani littafi mujalladi tara ne yana tattauna wannan matsalar kaɗai yana cewa dar'u ta'arudul aqal wan naqal hankali ma in lafiyayye ne sai ce baya saba ma shari'a duk hankalin da ya gaza fahimtar shari'a ko ɗaukar shari'a to akwai motsuwa a cikin shi na fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan magana ma da yace unzur masalan ala zalika kalami abul ma'ali ibn al-juwayni fi kitab al-irshad inda kalami ala sifati al-yadaini wal ainaini wal wajh wani babban malami ne abul ma'ali amma shi ma ya fada irin wannan hayaniyar shine nake muku ishara ma ku je ku karanta littafin ainihin wato sharhul aqidat at-tahawiyya zaka ga babban malami ne ya kai ya komo ya rubuta littafai al-kafiyatu fil jadal littafai na ilmul kalam da mantiki da falsafa amma ƙarshen rayuwar shi sai ce na shiga uku na lalace ce falwailu kullal wail in lam yarhamillahu ibn al-juwayni yace idan ba Allah ne ji dan ibn al-juwayni ba yana nufin kanshi yace to ya shiga uku ya lalace aka ce me yasa yace bai san Allah ba aka ce kai din malam kai da kai rubutu akan tauhidi kai sharhi kai kaza yace duk hayaniya ne duk rudani ne aka ce mishi ala gafata malam yanzu wace aƙida kake akai sai ce ana ala aqidati ko ala aqaidi ajaiz ne sabo yace yan tsofaffin na ne sabo ne sabo ita ce ƙasar iraki ko iran ta yanzu ma'ala gari ne akan aƙidar su nake ma'ana ka ga babban malami babban malami ya gama kaiwa matuƙa ake gani a wajen sanin Allah amma yazo zai mutu yace bai san Allah ba to me ka kudurce game da Allah sai ce irin abin da yan tsofaffin nan masu rama da kuli kaga waɗannan tsofaffin su ba su san komi ba sai dai in ka taɓa su in ba wani ya gurɓata aƙidar su ba dan ce Allah to amma su yi jawabi game da Allah ba za su ce komai ba to ibnu juwayni ya ce haka ma'ana ya waye gari duk ilimin da ya sani ya gane aikin banza ne wannan ya zo rasuwa ne fa ibn abul izzi al-hanafi ya ce wani daga cikinsu zai ce ya kwana bai bacci ba ya ja mayafi ya rufe idan shi ya buɗe ya tashi zaune ya kewaya ya shiga ya fita ya ruɗe ne gaba ɗaya wai ma Allah ɗaya ne ko biyu ne ko uku wai ma akwai shi ko babu amma fa yana nan da manya-manyan littafai ya rubuta akan tauhidi to kai ka san ba tauhidi ba ne ruɗani ne ilmul kalam ne shi yasa malamai suke tsoratarwa game da kutsawa cikin wannan fage na me na tauhidul mutakallima shi yasa ka ji a ƙasar nan tamu akwai wata magana an kai karatun tsoro sai ka ji da ana cewa kaka karanta tauhidi da yawa in tauhidi yawa zaka ce ba Allah a ba tauhidi ne na ahlus sunna ba tauhidi ne na maguzawa yo in ba haka ba jama'a a ce kai karka nemi kuɗi da yawa in kuɗi suka yawa zaka talauce to kai ka taɓa jin irin wannan soki burutsu kuɗi su yawa kuma ka zama talaka a ce wai kar ka san Allah da yawa in ka san Allah da yawa zaka jahilci Allah wato tauhidi ne irin nasu in kai zurfi kai zurfi kai zurfi sai ka ga kwakwalwa ka ta nok saboda kaga na ɗaya dai za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to ina za ka lalube shi tunaninka ina zai baka waɗannan su ne wuraren da kake iya sawarawa sai kuma ji aka ce baya nan don haka wannan maganar da suke faɗi gaskiya ce amma akan tauhidin su amma akan tauhidin musulmi to tauhidi shine abin da aka fi so ka karanta da yawa don da gwargwadon karatunka da shi da yawa da gwargwadon sanin allahnka Allah ya taimaka to malam yake cewa a karanta wannan littafi na ibn juwaini za a ga misalin irin wannan da ya zo yana magana dangane da siffar hannaye ga Allah da idanuwa da fuska shi yasa ibn khuzaima a cikin littafin kitabut tauhid ko wallahi bai musu da sauki ba ba guduma ba adda yasa ya rinka datsa su yana kwankwatsa su ya rugurugu da su na haka gaskiya yana daga cikin littafi mafi inganci a sanin tauhidi da kuma raddi ga yan bid'a shine kitabu tauhid na ibn khuzaima imam al-a'imma salisan hanya ta uku daga cikin hanyoyin da suke bi wajen wannan aqida ta su ta bayyana anna hadha al-qawl طوال القرون الثلاثة بل الأربعة الأولى yace kaga wannan magana ta cewa ba a aiki da hadisi ahad to tsawon karnukan nan guda uku kai har ma zuwa karni na hudu na farkon musulunci lam yuktab lahu lintishar wannan aqida bata yadu ba wa zuhur kuma bata bayyana ba kama hasala fi ma ba'd kamar yadda daga baya ya faru kamar yadda ta faru daga baya ko a farkon musulunci bata yadu ba wa hadha bi fadlillah wannan ya faru ne da falala Allah thumma bi fadli juhudi salaf sannan da kuma falalar kwazo na magabata الذين حيأهم الله لحفظ السنة waɗanda Allah ya tattale su ya shirya su domin su tsare sunna wa tablighiha da kuma isar da ita lil umma ga al'umma wa kanu yujahiduna dan haka suke yin tsayin daka suna jihadi da ihya'i sunan wajen raye sunnoni wa qam'il bid'a da kuma rugurguza bid'o'i fi mahadiha tun ita bid'a din tana tsimman goyo sai su rugurugu da ita rahimahumullah Allah ya ji kansu wa jazahum anil islami wal muslimina khairal jaza ma Allah ya saka musu alheri game da hidima da suka yi musulunci da musulmai sakamako na alheri ina son a nan mu ɗauki wata ka'ida guda ɗaya da malam ya nuna ka'idan nan ita ce me yasa wannan ainihin bid'a bata yaɗu a zamanin su ba sai ce falala ce ta Allah sannan kuma ƙwazon su to falalar Allah muna roƙon Allah ya mana falala a kowane zamani amma abin da muke cewa idan a zamanin ku kuka kasa yin ƙwazo irin wannan ko to kuma bid'a za ta yadu sai ku duba yaya aka ce suka kashe bid'a yaya suka raya sunna na farko dai karantar da sunna na biyu kare ta na uku bid'a da ta taso a tsimman goyonta sai su rugu da ita ashe malaman ahlus sunna da ido ɗaya kamata su rinka bacci duk wata bid'a da ta sauka a tsakar dare to a kan idon su ta sauka sai a waye gari suna bayanin ta amma bid'a ta faru malaman ahli sunna ba su santa ba ba su san ta faru ba sai ta yaɗu har ta fara cin su wannan ba a san haka a cikin malaman salaf ba ma'ana a rugurguje ta tun daga tsumman goyo kenan bari ku ji duk bid'ar da kuka bari ta kwana bakwai ko to ta riga ta rika har ta yi tsami dan yanzu a cikin kwana bakwai ana iya yada bid'ar da a shekara ɗari bakwai a da ba ta yadu ba yanzu text sai ku rubuta text akan sunna sai ku kai kamfani ɗaya daga cikin kamfanin nan na telecoms ku sa sunan duk da kuke so sai ku ce kawai kuna so ne duk wanda yake da MTN a Najeriya kaf wannan sakon ya sauka a layin shi sai a caje ku a ce ku kawo kaza ko kuma ku ce duk wanda yake da MTN a Zaria ko a Sokoto ko a Katsina kaf sai kaga kawai shikenan sai ga sako ya zo maka ko kun fahimta to yanzu ire-iren wannan hanyar yadda za a yada sunna da ita ko haka kuma za a yada bid'a da ita to yanzu kai saƙon da zai isa ga duk wanda yake da hansar a Najeriya a cikin rana ɗaya a cikin sakon ɗaya shekara ɗari nawa za a da ba a isar da saƙo irin haka ba don haka ashe da zaran kun ji kiris game da bid'a kaza kafin gari ya waye ku kun gama bincike a kanta ana sallah asuba kawai sai ku bayyana ta amma da kun yi sakaci magariba ta yi a'udhu billahi har an riga an haife ta an yaye ta har ta girma ta yi tata ta ta miƙe ta abin nan ta nasa ƙwayaye ku duba da kyau ku gani malam ba ali Allah ya ji kanshi kafin ma ya mutu tun bai mutu ba 1980 mun dawo cikin garin zaria wani lokaci mun zo daidai rimayen nan na agwaro ana wa'azi a wani masallaci na jin yana nan har yanzu a wurin na ahlus sunna malam ba'ari yayi wa'azi yayi wa'azi ya daki bid'a duka dukan da ake da azara sai ce to akwai wata bid'a sai aka yi sai ce kun san ta mece ce aka ce a yace bid'ar bin mazhaba sai aka kabbara sai ya sauka yace za mu dawo kanta yau shekara talatin da ɗaya kaga a nan a wancan lokacin da ya faɗi maganar shi da yake malami ne original shi ya san abin tun lokacin to da tun lokacin aka tayan ma wannan bid'ar ko da a yau wani ahli sunna ba a yi faɗa da shi ba dan an buɗe mai hadisi a bulogul maram ya ce ya saba wa imamu malik daga haka sai ce ana zagin malaman fikihu amma da aka yi sanya game da tattauna wannan bid'ar sai ahalus sunna sai suka zo sai ta yaɗu a cikinsu sai zama yanzu ahalus sunna ne za a kawo hadisi a masallacinsu sakamakon haka sai masallacin ya rabu biyu amma kaga a wancan lokacin da yake wannan wa'azin wani ya taho daga gwandu wani ya taho daga gombe wani ya taho daga wukari an haɗu a wurin wa'azi da zaran an ce wani wuce kai mana sallah ana ganin yayi wani abu a sallah juya ana gafata malam mun ga kaya wani abu a sallah sai ce hadisi ne ingantacce sai a ce Allahu akbar tun ba faɗi hadisin ba kawai wancan ya kabbara shi ma sai tafi garin su sai fara aiki saboda a lokacin ana jiran ne mai annabi ya ce zuciyar lokacin fara ce to da aka bari wannan bid'ar ta saɗaɗo ta ƙarfi ba a daƙile ta ba yanzu sai ta zama na kakani kai sai zama kana ahlus sunna akwai masallacin da in ka je har kyamar kanka kake kai sallah ba kana kyamar su bane kana kyamar kar su ga kana wani abu kana ahli sunna akwai masallacin da in ka je kana kyamar su ganka da wani littafi na hadisi amma a da za a je wurin wa'azin ƙasa sai ga akwai masu kuɗi waɗanda kawai zubo kuɗi suke aljihunsu kawai bila hisabi in sai ga ɗalibi ya tara littattafai ya tara an ce naira hamsin ko naira sittin ko naira ɗari uku yana shawara ya zai biya kawai sai wani alaji ya ce kwashi ka tafi kawai ya biya maka da ya biya maka sai ya kauce kawai a wannan lokacin ne alhaji haruna danja allah ya gafarta mishi ya kira malam uzairu na cikaji yake gaya musu ku je ku kafa kwamiti a je a rubuto mana an zo an yi wa'azi ne a masallacin 1980 an rinka faɗin littattafai littafi kaza littafi kaza lit- ba a taɓa jin wannan karatun a zariya ba ma. littattafai ne kawai ake faɗi malam adam mai shafin aka faɗa a ce kaza dogon kari gajeren kari wai sai alhaji harun dan ya ce a je a rubuto duk waɗannan littattafan nan za a je a zo da sunan zariya jirgin sama guda to a wannan lokacin jama'a da an ba da muhimmancin karantar da sunnan nan kuma ane ana rusa duk wata bid'a kar ai sakaci game da wata to matsalar sai aka tunkari wasu bidiyoyin wasu sai aka ɗan ɗaga ƙafa to ka kiyaye da kyau duk cutar da take damunka a jikinka kuma tare da haka kana da gwalando eh sai ka ƙi ba da muhimmanci game da gwalando sai ka damu game da ciwon kai ciwon kwalsa kaza kaza in Allah ya so wata ran za ka yi yunkurin sauka daga gado ka ji ka kasa saboda kaluluwa ta fito maka amma me ya haifar da kaluluwar amma ka ga gwalandon ne da kare na to shi yasa duk wata bid'a ahli sunna ba sa kyale ta sun ce sai an yi magana a kanta sai an tattauna sai an fahimtar saboda me saboda kada ahli sunna ya ji an yi shiru sai ce tunda malaman mu suka yi shiru daidai ce shi kuma dan bid'a ya samu karfin gwiwa ya ce ba wanda ya taba sukar abin ka kiyaye ka gani ba wata bid'a da dan hodiyo gani ko ba ɗaya da ya yafe mata ko ni kankantar ta sai dai da gamsu cewa bid'a bace tun da ya nemi su rara gefe bidiyo'in yana rara gefe yana sai zo ya yi littafi ma bayanul bida'i shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya fi biladi hausa yace bayanin bidiyo'i na shaytan waɗanda mutane suka kirkiro su a ƙasa Hausa suka kawo cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin yau in ka sa shi za ku kwashi fada da duk malaman ƙasar Hausa da Najeriya gaba ɗaya za su ce ka zo ne wannan cin mutunci ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ya kiyaye to malam yake cewa walam yuktab li hadha alqawl fi ma a'lam al-intishar wal zuhur wannan magana ba a kaddara mata ba a rubuta mata yaduwa ba da bayyana a iya abin da na sani illa fi usurid da'af sai a zamanin da musulmi suka yi rauni wa zuhurul bid'a da zamunan da bili'o'i suka bayyana wa tasallutu ashabul ahwa lokutan da masoya zuciya suka waye gari suka yi karfi akan mulki wa ahlul bid'a da yan bid'a ala riqabil muslimina a bisa gadan baya ko doron wuyan musulmi kusa an taba samu wani lokaci shine a karni na bakwai na musulunci zuwa karni na takwas a inda turawan mulkin mallaka suka fara bayyana subhanallah ka karanta littafin albidayatu wan nihaya ta ibnu kasir ya ba da labarin yadda turawa suka rinka wa musulmi amma abu mamaki waɗannan musulmin ibnu kasir ya ce ahlus sunna amma in suka je wurin yan bid'a ba ruwan su da su dan haka sai suka waye gari suka yi ta hallaka malaman ahlus sunna sai aka waye gari ahlus sunna suka yi rauni to sai yan bid'a suka yi karfi a iraq a baghdad suka je suka kashe khalifan musulmi suka jefa gawar shi cikin teku babban wazirin shi kuma ashe zindiki ne dan shi'a dama ya haɗo kai da tatar yan mulkin mallaka ne suka zo sai aka waye gari shikenan yanzu sai daula sai ta zama daula ce ta ainihin rafiba sai zagin sahabbai to su kuma yan bid'a bari ku ji wanda yake da bid'a ta mu'tazilanci da duk wani nau'in bid'a ta jahamanci dan ya ji ana zagin sahabbai ko ana wata bid'a baya damuwa ka bincika a Najeriya nan malami nawa ne cikin malaman sufaye suke raddi ga 'yan shi'a kinnatun kalila 'yan kaɗan ne in ma akwai su amma ba su bayyana ba ko kun fahimta jama'a abin da malam ke cewa kenan idan ahalus sunna suka yi tsayin daka game da bayyana sunna bid'a ba ta bayyana kenan idan ahli sunna suka yi rauni to menene raunin da ahli sunna ke samun kansu shine sai yan bid'a sai su je su haɗa kai da kafirai kamar yanzu abin da ya faru bana yanzu gaba ɗayan malaman bid'a da ashabul ahwa gaba ɗaya sai suka je suka haɗe kai da kafirai sai suka yi ta musu fatawa sai aka waye gari yanzu duk inda aka samu irin waɗannan su suka murɗa mulki to sai ga cewa babu wani malami da suke amincewa sai irin waɗannan malaman je ka kaduna ka bincika yaushe ba a ce malami ne tafsirin qur'ani yake yana karanta hadisai yana kaza yana kaza ya ce dangane da sha'anin mulki babu inda aka yi magana akan musulunci abin da ake so kawai game da mulki shine adalci adalci na farko shine yadda da Allah mahalicinka ne kuma shi ake bautawa in ka saba wannan ba wanda ya kai ka zalunci wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha a fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ba wanda ya kai zalunci fiye da wanda yake shirka yake kafirci sannan da Allah yake tarihin annabi Dawuda da Talut a can me yace cewa ye me dangane da suratu baqara suratul baqara sai ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah ya zaɓa muku shi kuma ya ƙara mishi ƙarfin jiki da kuma nagarta ilimi mu duba wani iri ne kafiri ne da farko ba sai da aka ce wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allah al-mulka wal hikma babu inda Allah ya yarda a ɗauki kafiri a danƙa mishi mulki babu wannan so da haka wajibi ne ku sani amma me ya faru sai suka je suka haɗa kai da su haka duk inda turawan mulkin mallaka suka shigo sai waɗannan miyagun malamai sai su je su makale musu mafi karanci ka je ka ɗauki wannan cd plate na umar mukhtar tarihin ƙasar libya umar mukhtar mujahidi ne malami ne na sunna yana kara daula ne ta musulunci malaman bid'a ga sunan da manyan alkyabu da rauni sai suka koma wurin turawan italiya ka je ka sake kallon fim ɗin the message ar-risala haka suke to fa bana sai da aka waye gari kadai mai imani ne yake iya bayyanawa amma munafukai sun yi shiru zindikai kuwa sun fito karara irin waɗannan suna kare kafirai shikenan yanzu wani an sai mai gida a GRA wani an bashi kujerun aikin hajji guda bakwai wani an bashi shine advisor wani an bashi shine kaza Allah zai rusa gwamnatin nan da kwana talatin ko sittin masu zuwa sai kuma mu ga kai da aka baka advisor shi wanda ya baka advisor shi ma kurkuku za a yi da shi EFCC so ya kamata mutane su tsaya da kyau su natsu wallahi azim ku gane cewa idan har ka ga bid'a ta yi karfi ta bayyana to musulmi ne suke da rauni to kuma sababban raunin musulmi sababi na farko ko shine sabon Allah sababi na farko na raunin musulmi shine sabon Allah shi yasa lokacin da tatar suka faɗo su ibnu taymiya ibnu taymiya yace musulmi su yawaita istighfar musulmi su nisanci duk wani sabon Allah yace a fita su imamu zahabi a lokacin su ne ustazai yan shekara 17 dattawan su ne su ibnu taymiya ya ce na ga idda malamanmu suke wana majaujawa igwa su ainihin harba shi kafin wani suna karanta ayoyi suna karanta hadisai suna zikirori musulmi jikinsu na karfi haka ba za ta yiwu ba idan kuma zinata ne idan kuma shaya giya ne ba za ta yiwu ba sai kun zama kuna da clean mind kuna da tsarkin sarari da na ɓoye yadda wajen ku take haka cikin ku take domin Allah baya harka da azzalimi to sanadi na farko kenan imamu shafi'i ya ce ya je ɗaukan karatu wurin malamin shi wake ya ce fa'ar shadani ila tarkil ma'asi faƙala innal ilma nurun wa nurun lahi la yuhuda li asi ya ce ilimi haske ne hasken Allah ba a ba da shi ga mai saɓon Allah to wajibi ne kowa ya san wannan wannan raunin na musulmi in ka karanta ibnu kafir wallahi tallahi sai kayi kuka da yake bada labarin me ya faru yace a gabas in yace gabas yana nufin wurin su kenan kasashen sha yace musulmi sun koma fi hayatin lahaw wal nujum sun koma sai karta sai kwado sai gidan karuwai yace in ka tafi wajen andalus ma yace haka labari ke zuwar mana yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana nan yace fa faja'ana fa bainama nahnu kadhalik idh faja'ana al-ifrij muna cikin wannan hali sai ga turawa sun fado mana yace haka suka zo suka rinka kisan mu suna rusa masallatai saboda kawai musulmi sun koma ba abin da suke sai holewa duk sanda musulmi suka samu kansu a irin wannan halin abin da zai faru kenan an samu lokacin da ƙasan nan tamu su sardaunan za su fara jawabi sai sun fara da bismillahir rahmanir rahim ba sa tsoron kowa ba sa shakkar kowa a gaban sarauniyar ingila sardaunar bismillahir rahmanir rahim ma'ana muna nan mu din ne dai har yanzu ba ku rusa mu ba ba sa shakkar kowa saboda duk wanda yake fasiki ko zindiki shi ne yake tsoron ya bayyana salahiya a gaban na banza dan zai ce mishi da me kafi ne ba tare muke kaza da kai ba aka zo aka waye gari kasashenmu al'amari ya rikice mana duk wata cin amana sai zama daga ɓangarenmu ne duk wata rashin gaskiya sai ta zama daga ɓangarenmu ne shaye-shaye da ɓarna iri-iri shi kenan hatta wannan bala'in na su iya murɗa mulki su ba kafiri Allah laifi ne muka yi wa Allah Allah ya mana haka ba haka siddan ba walan ya Allahu haka Allah ya ce lil kafirina ala mu'minina sabila Allah ya ce ba za ta taɓa yiwa Allah ya ɗora wata hanya da kafiri zai haye kan musulmi ba amma a ce yau kafiri ne yake sama a jiha kafiri ne yake sama a ƙasa sannan a ɗauko duk wani shashashe da wata shashasha da duk wani tambaɗaɗɗe da tambaɗaɗɗiya a ce su ne za a saka muku su zama ciyamominku kuma ba ku da ta cewa ina maganar demokuraɗiyyar kenan babu babu na haka dole ne al'umma su koma tukuna su yi gyara a kai don na yi wani comment na ce kun ga wannan nasarar da aka samu a zaben nan da ya faru na ce ba da ƙuri'ar da manya suka sa ba ne da wannan wurjanjan ne da waɗannan 'yan ƙananan yaran suka yi waɗanda su ba a fara rubuta musu zunubi ba 'yan shekara bakwai ne shekara takwas suke bin layi suna kabbara su ba su da zunubi amma an ƙuri'ar ce 2007 manya ne suka danna wa wane da wane ƙuri'ar kuma duk da haka aka murɗe kuma ta murɗe je ku auna darasi ne wannan Allah ya kiyaye to shine mala yake cewa wa zuhurul bid'a wato wannan bai faru ba sai lokacin da musulmi suka yi rauni da kuma lokacin bayyana bid'a wa tasallutu ashabul ahwa'i wa ahlul bid'a ala riqabil muslimin da kuma irin yadda ainihin masoya zuciya da 'yan bid'a suka haye doron wuyan musulmi wa zalika min awa'il al-qarn al-khamis al-hijri wannan ya faru ne daga farko-farkon karni na biyar na hijira fama ba'adahu har zuwa abin da ya zo bayan shi za mu zo mu tattauna wannan matsala a karatu na gaba insha Allahu ta'ala shi yasa yana da kyau karatun tarihin musulunci jama'a in ka karanta tarihi kuma tarihi ingantacce daga malamai irin su zahabi da irin su ibnu kafir da mizzi waɗanda su an yi abin ne akan idonsu suka zo kuma suna ba da labari sun yi haka ne kaɗai don ka san menene ya jawo musulmin farko matsala don ku kauce mishi kai ya ja muku Allah madaukakin sarki ya taimake mu a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk